أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na mako-mako na littafin babban malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala a littafin shi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffa ta sallan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka inda yau insha Allah ta'ala muna shaɗe ga watan ga watan shidda juwan kenan shekara ta 2020 wanda ya daidai da watan musulunci na ganin goma ko da wata na sha biyu ga watan zulkidana hijira tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi na sati da gabata mun tsaya akan magana ta tartilul qira'a wa tahsinus sauti biha ترتيب القراءة بمعنى ترتيبها وإعطاء كل ذي حق حقه من الحروف أنا نهن دا إذا كنت ترتيب القرآن أنا نهن أردت لاشي أكرن تاشي دي قراءة من شو شيني تحسين الصوت كمان يكسن في القرآن من جرمى يا بمبنت دا كرن ترجريدا كرن تاشي يا بمبنت دا كرن توني ليبر وني للتاهي دبن يكسن في كرن القرآن من جرمى karatu ne na daban karatu ne na musamman karatu ne wanda daga an ji shi zai ba da wata fuska ta cewa wannan wani abu ne daban wanda ba magana wani ba wani abu ne daban ake karanta wani ba magana mutane ba shi yasa ake so kenan a bambanta karatun alkur'ani mai girma da wani karatu daban inda muka fara magana akan wannan babi a sati da ya gabata malam ke cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilu al-qur'ana tartila manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya umarce shi ya kasance yana rattala al-qur'ani rattalawa yana karanta shi karantawa yana rera shi rerawa la haddan wala ajla babu gaugawa kuma hallau babu irin sandu babu gaugawa irin wannan ai gaugawa ai a tsari ko babu irin wannan sandan da zai sa a kusa ya ce bal kira mufassaratan harfan harfan kira'a ce wadda kawai zakarin gaji harafi bayan harafi yana hutuwa aya bayan aya hatta kana yurattilu sura hatta takuna aqwal min aqwal minha sai wani lokaci zaka ga yana karanta sura har sai karatun ta ya kasance ta hi tsaho akan yanda take misali idan ya kasance sura aya hudu gare ta idan ka tashi karanta ta in karatu za ka mata irin na littafi da ka fara karanta yanzu ka kare cikin minti guda amma idan zaka yi kira'a mai kyau sai gani ta in ƙara tsawo ta kai aya ta kai minti biyu ko ta kai minti uku shine ake ni da haka yake cewa wa kana yaqulu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuqalu li sahibil qur'an ana ce ma mai karanta alqur'ani mai girma iqra wartaqi karanta ka yi sama ka tafi kama kusa turattu wartaɓi waratti kuma lau ka rattala kenan ka karanta alƙur'ani kama kunta turattil fi dunya kamar yadda kake karanta shi a nan duniya yace fa inda manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha saboda gidanka iya can karshen ayat da zaka karanta kenan ita aljanna kasance wanda mataki mataki ne to haka nan idan ka zo karatun alqur'ani ka shi zai kai ka matakin da zaka huce wasu daga cikin aljanna yake cewa wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil majd mazala sallallahu alaihi wasallam yana ma yana yin madda a duk lokacin da ya zo inda ke da kuwa harafi na madda idan aka ce huruful mad wannan ana magana ne akan abin da ya tajwidi san bayan uwa an san abin da ake ce ma tajwidi shi tajwidi shine kokarin karanta alkur'ani mai girma kamar yadda aka sabko shi tare da ba kowane harafi haƙƙin shi kuma da karanta shi ba tare da kurakurai ba wannan shi ne ake ce mata zuwi shi yasa malamai suke ganin cewa babu wani ilimi wanda ya yi ilimin tajwidi mahimmanci bayan alkur'ani mai girma saboda shi ne zai baka dama ka karanta alkur'anin yadda ake so a karanta shi idan karatunka babu tajwidi to tabbas karatunka yana cike da kurakurai idan karatunka babu tajwidi karatunka ba shi da daɗi idan karatunka babu tajwidi duk inda ka karanta za a ji kawai ba haka bane ba qur'ani bane ka karanta za a ji kwarai akwai raguwa akwai riki shi za zaka samu zaka ji an ce zaka an zo musabaka misali ta alqur'ani mai girma ka gani an reda an an jera hafizai kowa ya rera alqur'ani cikin su sai ka riga mamaki ai kowa a cikin waɗannan je karanta ya samu to yaya aka yi aka ce wane shi ne na faru wane shi ne na biyu a an samu wannan fifikon ne wajen karatun wajen tajwidin karatun a nan da ake samun irin wannan fifikon wani lokaci a wajen tajwidi kaza wane ya samu kuskure kuskure ne wanda wani lokaci ba sai an waɗi ba zai karanta an samu kuskure tajwidi amma bai bukatar kamar misali yanzu a ce ma mutane wani wurin karatun shi kaza a shi wanda ya saba karatun alkur'ani yana ji ya san cewa a wannan wurin an karanta ba daidai ba misali ka zo karanta ka zo karanta suratul shura misali kaga da ka zo ka ce hamim sai kaga ainu kaga sinu kaga kafu kaga idan baka sani ba sai ka karanta shi a saƙa shi kuma ya karanta shi ayin sin ƙaf kowace akwai yadda salon da za ka karanta ta kuma da gwargwadon jan da za ka ma kowane harfi da ita idan ka zo ja maimakon ayin sin ƙaf sai ka yi ayin sin ƙaf to a nan kai tsaye wanda yake karanta alkulani ya san cewa wannan kuskure ne wannan karanta da kai baka ja ba wani wuri ka ja wani wuri ka rage a wani wuri duka wannan abin za a hukunta ka da shi sai a rage ma abin da za ka samu na maki amma bai bukata yanzu kuma a zo a yi shanye a ce ai wurin jahi wani irin ga maki to mene ne shi kuma jahi wani me muhimmancin shi to ga muhimmancin shi nan mun samu a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu qira'atuhu haka malam yace wa kana yamuddu qira'atahu inda hurufil mad manzo sallam yana jan karatun shi a lokacin da yazo hurufil mad shine hurufil mad wannan jan da ake shine al mad kaga al mad akwai mad tabi'i akwai madul arid bis sukun akwai madul jaiz al munfasil akwai madul wajib al muttasil akwai akwai mad akwai madul li duka maddodi ne wanda a cikin alkur'ani duka akwai su yanda ake jan su kuma kowace ta matar kowace yanzu misali in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin alamin kaga alamin anan akwai maddar da ake cewa almaddu tabi ita kuma ja uku ake mata in ka ce min nan kuma yadda ake cewa maddul aridu lisukun madda take zauwa a ƙarshen aya haka take zauwa idan ka je ƙarshe ka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga ita wannan akwai madda anan hallau a ƙarshe akwai madda a ƙarshe ita ce ake cewa maddu arzibi da sukun idan ka ce ya ayyuhal ladina a wannan yaƙin wannan yadda za ka yi sai ka ja aƙalla shidda ko biyar suna ka ce ma ja harka biyar ko shidda idan wani ka ce mai zaka yi ja shidda ko biyar ne tambaye ka ya ake gane biyar ne ko shidda ne ya ake gane biyar ne ko shidda ne shi kuma kawai ana gane da in gona sai wani ya ayyuhal an ja biyar an ja shidda haka ake lissawa kana zo gaban malami kana ja in ya ga dama in ya ce bari lissawa in ya ka ja ya lissawa ya gani ka cika shikenan sai ka wuce to wannan maddodin haka aka bi su ɗaya bayan ɗaya yadda manzala su salama ke karatu haka sahabbai suka rawaito mana ga yadda manzala su salama ke karatu su wani suka koya a hannun sahabbai suka koya a haka nan har suka zo wajen malamin da suka ce kai wannan wani ilimi ne gara mu rubuta shi sai aka zo aka rubuta shi sai ake koyawa ake ce to wannan a gama shi da koyon karatun alkur'ani mai girma dole zai koyi qur'ani ya kasance ya koyi wannan ilimin shi zai ba shi dama karanta da kyau yake cewa fa yamuddu bismillahi bismillahi wa yamuddu arrahmani arrahmani akwai madda anan ma da tsakanin mimun da nunun wa yamuddu arrahim nan kuma akwai madda ita ma tsakanin ha'un da mimun wannan yakin da jira yake cewa nabi wa amsalu duka yana da cikin karatukan kenan da ya irin matodin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin karatu yake cewa kana yaqifu ala ru'usil ay kama sabaka bayanu manzala sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a ƙarshen kota aya idan idan yazo karatun shi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka ɗaya bayan yake na ƙarshen aya ke tsaya amma in ka zo kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin akwai kaga alhamdu alunwashi guda suke yin ta alunwashi biyu suke yin ta duka akwai zai yi ta ma dukan ta alunwashi guda duka ana yi malamai suka ce in san samu ayyan da aka koyar yanda manzo da sallallahu alaihi wasallam ya kai haka ya kamata amma idan mutum misali ya gama aya biyu yayi ba a ce ba sallallahu ta lalace amma wanda ya yi yadda ake tsayawa ƙarshen kota aya shi mai yake kuma shi zai sa ya samu ladan kun irin yadda mazalar su yake karatu kenan yin hakan zai fi lada insha Allah kenan idan mutum ya gama ba a ci ba sallar ta lalace amma kuma bai yi ba yadda aka yi so a ce a yi ga yadda mazalar su yake yi kuma sai yin haka nan haka ya fi lafiya insha Allah ta'ala kenan kaga wannan hadisan da muka karanta duka hadisi na farko kaga ibn mubarak ya kawo shi abu dauda duk haka nan ahmad hadisi na biyu da makaranta muslim ya rawaito shi da malik na uku kuma abu dawud da tirmizi duka sabaito su na malik ya kuma wa kana ahyanan yurajji'u sautahu kama fa'ala yawm fath makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci yurajji'u sautahu rajji'u sautahu wannan magana malam yayi ta yayi bayanin ta a ƙasa ana nihin at-tarjih wa huwa taqarub durub al-harakat fil qira'a ya kasance ana jin wani dandano na qira'a daga ciki zuwa waje wa asluhu at-tardid wa tarji'u as-sawt tardiduhu bil halq ya kasance daga ciki ana jin wani abu ya sauya na sautin misali zakarin gaji a karatu an yi wani ja kuma an sabko an ɗauka an yi wata kwana an dawo tukwa a meke duka kana jin irin wannan a cikin karatu zakarin gajin wani misali irin su sudais in suna karatu zakarin gaji an yi wani ja a cikin ja ɗin an lankwasa wasu abubuwa ta kwana a wuce to wannan shi ne ake ce ma a tarjiyo amma mafi yawa yana zauwa daga ciki daga ciki misali aka ce غير المغضوب عليهم ولا الضالين kaga da aka ja kana ji akwai wani dan sauyi daga ciki ghairil maghdubi alaihim waladdall wannan dan sauyawai shi ne ake yin tarjih to a cikin karatun alkur'ani mafi yawa akwai wuraren da zaka ja ko wuraren da zaka ga an yi wata kwana an samu irin wannan sautin zaka ji makaranta wani lokaci suna irin wannan irin su sudai su misali irin su kusari irin su shurai irin su ali jabir irin su kuma su gwani abdullahi zaria duka zaka ranga jin karatun su akwai irin wannan an tsanan wannan yace yurajju sautahu kama fa'ala yawm fatih makka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu ranar da aka fata makka wa huwa ala naqatihi yana saman taguwar shi ya qara suratul fatih yana karanta suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina wannan sure ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سورة من دادي سوسي أثناء القرآن من جرماء الزينا ترى تجينا غني أتكنت لك لكي الزينا ترى سورة ودى تاكمش أبوه ديوة تاكمش إرم السور baiwa da aka wa manzala sallallahu alaihi wasallam ta kunshi irin girmama matsayin sahabbai a cikin wannan sura abinda Allah ba su da girma a cikin wannan sura akwai abubuwa da yawa a cikin ne ma aka kama sunan manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sura ta a cikin ne kuma aka ce ma sahabbai Allah ya yarda da su laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا دقنكم سورة سمسنا الفتح سورة الفتح هل لكم أنكم فرقنت ما سأكتكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا تهارا سونا na illa fatahna laka fatahan mubina hallau lokacin da aka yi bisa habbai hallau sai aka ƙara kiran sunan sunan ita wannan sura fatahan mubina sahabbai kwari sun samu daraja sosai a cikin wannan sura insha Allah ta'ala a karatunmu da zamu yi na na alqur'ani mai girma akwai irin wannan sura da zamu dauko domin mu dan ji dandanan da ke da kai a ciki da daɗin da ke da kwai a ciki da irin abubuwa da suka bayyana na fadala daban-daban ga mazala salalisar da kuma sahabanci to a ranar da aka yi fatahu makka haga wannan magana da aka ce ina fatahna daga fatahan mubina fatahu makka mai fatahu makka sanin kowa ne mazala salalisar da aka ba shi risala ya zo yana wa'azi a garin makka yana kiransu a kan sabota ma Allah shi kadai su hasa bautar kuma kai sai dai shekara goma sha uku yana kiransu a kan ita wannan a kan tauhidi to lokacin yana cikin haka an yi ta tattatif da yawa a kan a kashe manzala sallallahu alaihi wasallam a kan a walakanta shi a kan a hudda shi da gari a mai kaza a mai kaza to duka Allah kuma sarki bai mai umarni ba ne hutai bar garin sai wata rana kawai sa'ayi wurin shawa sun gamu sun yi rajima a kan cewa za a so amma mazala sassanin zama guda a nan sai allah ce mai tuka shi tafi wannan ya zama sababi ko ba don ba a iya hana su ba allah yana iya yin kudu da shi wanda suka tsara abin masu mutu a ranar amma so ne ake kasance duk abin da zai haka duniya kan mutum ya kasance kamar wani kan mutum ya ringa ya ringa ganin abin kamar kawai ya zo har kai sai a so ake kasance duk wani abu ya kasance da sababi yanzu Allah in ya ga dama ma arziki ya ka tashi cikin dare a turo mala'ike sa aje ma kuɗi kaya guda sa na ga dama ma arziki amma bi sai aka sanya abin da sababi sai kasance kasuwa za ka yi ka sai ka za ka sai da ya Allah ma albarka ka sa ma abin albarka sai kasance shagonka ga kayan da kake sai da wajen mutum goma suna sai da irinsu amma kowa ya tashi wurin ka zai su a kwana biyu ka sai da kaya wani kuma sai ya yi wata sai sai da su kaga yanzu nan da nan ya gani abin ya bunƙasa sai ka gani wani abu ne ko gashi nan sai a buɗe sai kasance a kota hanya da mashi ɗin shi ma na iya zauwa in ya ga dama sai ya buɗe ka mene ne buɗe ka ya ga dama ya zo ringa rama cewa wannan ma abin ba daga sama bane aka baka ba baka ba Allah bane ba da baka abu kaza kawai dabarar kace take kasuwa ka da ragin da kai sai ya samu wannan shakka in ka yarda shi ke ne ya bata ma tauhidinka in kuma kai ka tsaya kai imani ka ce eh wannan su wani su ne sabaki amma Allah ne bani shikenan kuma imanin ka sai ƙara cika Allah ya ƙara maka haka nan abin yake ta kun da sabaki yake tafiya ba a bar abu ba haka shi za ka gani in za a yi ruwan kiwa sai an yi hadari in an ga dama ba hadari ma kuma ruwan yesu ko me na iya yiwa to shine manzon sallallahu ya kasance aka alakanta hijirar shi da sababi shine sababin wannan nasirin ne sai za su kashe shi to da ya hijira da ya koma garin madina mazala talasarar duka su ne suka je garin madina daga garin maka duka wasu ɗan kaɗan ne da suke gamuwa a cikin wani gida ɗan ƙaramin gida suke yin sallah tare yake musu wa'azi a cikin gida ɗan kaɗan ne ƙwarai ƙillatun min alƙilla wa'annan ɗan kaɗan ɗin su ne suka tashi a ɓoye wani ƙarfe hudu na dare wani ƙarfe biyu na dare wani ƙarfe ɗaya na dare wani da asuba wani kuma dabara kama ta yi kiwo wuf ya bar garin haka suka ringa tserewa suka ringa barin gari wasu kuma an kashe su yawa an kashe su daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam to yanzu irin wannan huta da aka yi manzala sallallahu shi ma ya bar gari da shi da Abubakar Siddiq suka je garin Madina suka zamna an garin Madina suka amshe su shikenan mutane suka ringa hijira kaɗan kaɗan da gani ruwa daban-daban aka zo aka shiga yaƙe-yaƙe wannan su nema ya sun share su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shar'anta musu jihadi ce musu wadina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an muku izini ku da ake yaƙa kullun yau an muku izini ku je ku yaƙi saboda an zalunce ku kare kanku kuma ƙasa ce gare ku daula ce gare ku shi za ka gani ko da ƙasa a duniya ba ƙasar da bata da soji ba ƙasar da bata da police ba ƙasar da bata da makamai wasu hannu kiriya gare su a yanzu wani ke mazanci kowace ƙasa so take ya za a yi ta kare kanta wasu kuma tsirarru so suke masu haɗa ma wasu su yi su karkashe su to shi yasa su kuma a lokacin nan daula ta musulunci a matsayin ta na ƙasa yadda kowace ƙasa take mallakar soji take mallakar iko take mallakar makamai dole ita ma ƙasa ta musulmi a lokacin nan a yadda kowa ya mata zobe kahurai sun mata zobe suna nema su gama da su dole su ma su mallaki irin waɗannan abin da kowa ke mallaka don ya kare kanshi aka suka mallaki wannan abubuwa domin su kare kansu to yin wannan jihadi a huta a yi jihadi saboda mu yi jihadi ka ba da ranka ka ba da dukiyarka wanda zai ɗauki ran shi ya bada saboda wata wata cause to wannan abu sai Allah ya ma abin sharafi kan cewa ne idan ka ɗauki ranka ka bada sai Allah ya sako aya ta musamman wanda za a yi ta karanta har duniya da tashi ka san da cewa idan ka yi wannan kai shahidi ne kai dan aljanna ne me yasa saboda mutumin da zai je ba da ranshi akan irin wannan abu akan abin da ya shafi addinin Allah to yana bukata a ce addinin kuma ya ne garantin wannan abu domin ya samu kuraji babu zancen ja da baya shi za ka gani a Qur'ani an shar'anta abu aka ce uzina an muku uzini saboda ana kashe ku yau an muku uzini ku je ku kaga abin da za ka shar'anta yaki a musulunci ba wai musulunci ba burge shi ke zo da jini ba burge shi ba ke rin kashe kuka ba burge shi ba ke babu wanda ya shar'anta ma a musulunci kawai da ka kawo ne kashe shi babu ba bai da ka shar'anta fada duk wanda ka gani daga ya ga wani kawo daga ya ga wanda ba shi bai kama ya kashe shi shi bai ma san me musuluncin kawai da yake babu inda aka shar'anta wannan ma'adi Allah bai ce ba da ka gani ba musulmi ba kashe shi ba a'a lokacin da suka fara mata aka yi kamar ita da alaikum fa'tadu alaihi misli ma tada alaikum wanda ya nema ya zo zalunce ku to kuma ku ne kurama kamar yanda ya nema zalunce ku kuma aka ce musu wa wajen ramun ku su ci iyaka kan ba su ci iyaka ne su tsaya inda aka tsira su musulunci ba burge shi bai ke zo da jini ta akai eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne mutum ya zurga jinin wani sai da haƙƙi sai da haƙƙi sai abin da shari'a ta baka dama kai to duk wani yaƙi da kake ji an yi idan a hankali insha Allah ta'ala a majalisin da zamu za mu ɗauko irin ayoyi da suka yi magana akan yaƙi yaƙi mu gani me yasa aka yi su menene yasa ma aka yi yaƙi me yasa wani sababi yasa aka sako aya kaza da ta magana akan yaƙi da yanzu ga sun fasara musulunci ma da magana yaƙi yaƙi kashe mutane wani wani su kuma san ba cewa musulunci ba mai kare haƙƙin ran mutum ma ga musulunci ko da a ce mutum ba musulmi ba ne musulunci kokari ke ba shi haƙƙin shi ya kare kanshi wannan abu da ka gani ko da ka karanta a tarihi cewa an yaƙi kaza an yaƙi kaza ka ka ɗauko kowace ƙasa a duniyan nan duk wata take jin girman cewa ita babba ce ka ɗauko tarihin ta ita ba ta yaƙi ba akwai wanda yaƙin ba gyara ba sa ba neman su kai su wata irin kalifikasyon zaka ba su in dai zaka yi adalci in dai kawai zaka ɗauko tarihin musulunci ka ce ai a musulunci an yaƙi kaza an yaƙi kaza ai dama musulunci ga abin da yake koyarwa a ce ai yaƙi a ce ai yaƙi akwai ƙasar da ta ɗauki bomba atomic ta jiwa ma wata ƙasa gabaki ɗaya ta mila su toka ita mine ne wannan abin da ke ita ana zancen terusan ita wannan ba ita wuce ma a haku an ji za a adalci to duka akwai ƙasashe kowace an bi ta ɗaya ɗaya akwai irin kirin da kai na yaƙi wanda ya huce misali ba ta ɗan irin shi ba addinin musulunci addinin musulunci a yanzu babu ta yadda za a yi wata ƙasa inda akwai ko lokacin su manzara sallallahu alaihi wasallam inda a ce sun mallaki irin bindigogi ko irin makamai irin su bamba atomic irin su satan ɗin wannan da ake yayi yanzu irin wannan irin wannan manyan makaman wannan babu ta yadda za a bar musulmi su je su na sama wasu irin waɗannan makaman saboda ne a yaƙi ta aka yi idan kun je yaƙi manzara ta salam karantarwar shi da yi masu habbai idan kun je yaƙi in lokacin in an ce ku je ku yi ba in kun je akwai abubuwa da ku taɓa aiki kar ku taɓa yara ƙanana kar ku kuskura ku taɓa su kar ku taɓa tsaki kar ku taɓa mata kar ku yanke itatuwa ku rinka sassarewa kai ko ɗakin da wasu suke bota a cikin garin kar ku kashe musu to in ka je ba atomic kowa ne ka shafi mata suna ciki yaran suna ciki kaga wannan shine ma tsari mai kyau wanda ma in aka dauka aka sa a doka ta yaki ta duniya ma ita ce ma dokar ta dai dace a ce tafi idan zaka yi yakin in ya kama ya kai yakin to da mafi yawan yakin zalunci ne ma yakin zaki ba a ci ba a sha ba mutum bai ma komi ba bai taka ma komi ba ko kaje ka faɗi min kace ci me aka iran a iran me ya sadan ne musu kai suka ci na'am ba abin da ya musu kawai sun ga dama su mai sace-sacen man shiga nuwa suka yi suka haɗa mai suka shiga afghanistan mai suka musu tashi suka yi suka haɗa musu suka je su yaƙi da su babu libi mai suka musu ba abin da aka babu wanda yake yaƙi saboda ya kare teritor ɗin shi ba zuwa ne ba aka aka ce za a mashi amurka suka yi suka yaƙi su ne suka ga dama su je su yaƙi su kawai ba zuwa ba suka ce za su kwace kaza ko za su amshe musu kaza babu wanda ya musu wani abu kawai su ne suka yi zalunci su je su kaga wani zalunci kirki don ana maganan ma waɗanda za a ce ma azzalimai a duniya ai wai kuka wannan suna azzalimai da zaka dauko addinin musulunci kuka dauko alqur'ani mai girma ka ringa cewa alqur'ani mai girma yayi maganar yaki ai wannan shi ne yake kawo kaza shi ne yake kawo kaza ka tsaya ka ajiye hankalin ka ka fahimci abin kuma ka fahimci asalin abin komi kama wa yake komi kama yake in ya kama ya za a yi shine kawai magana yau idan ƙasa ƙasa ce ta musulunci sak babu wani waye tana aiki da shari'a ta musulunci in ta kama ta yi yaƙi ya za ta yi to ga dokokin da za ta shi ne aka tsara mata a cikin alƙur'ani mai girma babu zancen wani abu babu zancen itida ba zalunci ba ba ka faɗa ma ƙasar da bata faɗa ma so da yawa akwai manzala sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda har manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai harkoki na zamantakewa tare tsakaninsu wani jingina wani harkar kasuwanci duka akwai wani abu ba matsalar ko kuma ga yahuda nan kaya guda a garin madina amma zala sallallahu alaihi wasallam duniya suna nan kuma ake mu'amala da su to lokacin da zala sallallahu yayi hijira nan ya zamna ko ya kashi ne ake nema Allah ba sarki ba shi dama shi ma ya ka shi ma ya kare kanshi shine ayoyi suka sako alqur'ani mai girma aka ce musulmai suna su ma su kare kansu wasu ne da zina yi nuna bi annahum zulmi waƙatil mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa haka Allah ya ce to a lokacin da suka tashi suna kare kansu har daula ta musulunci ta yi ƙarfi da suna su ɗari sau koma ɗari uku sau koma dubu biyu har ya kai lokacin da aka yi fatawar makka sun yi ƙarfin mutum dubu goma da idan suka je garin makka sai an ga dama za a bar su yi umara amma manzala sallallahu da ya ce wannan shekarar za mu je mu je hajji a makka da ya kamo hanya idan aka ɗauki mutanen da suke garin makkan da suka kori su manzala sallallahu alaihi wasallam aka nasa su a cikin rundunar ta manzala sallallahu alaihi wasallam ko ganin su baki musulunci ya ƙara girma musulunci ya ƙara izza musulunci ya yaɗa a ko'ina min kulli fajjin amik shine kaji ana karanta idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba idan nasara Allah ta zo wal fath shine fatahun wannan shine fatahu fatahu makka idan kaji an ce al fatahu ana ne budewa fataha ya bude al fatahu an bude ina makka shine kaji fatahu makka an bude garin makka kenan garin makka yanzu ya zama gari ne na musulunci garin da a nan aka fara yin wahayi suka suka kori sama zara sallallahu alaihi wasallam to yau kuma Allah yayi garin ya komo hannun musulmai kamar yadda yake a da shine fatawa to Allah ne sako na ayi zaga rasulullahi wal fata wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya kabila kabila daga ko ina a duniya kawai isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ana cewa mun shiga musulunci mun shiga musulunci ɗan wannan ƙabila su zo ɗan wannan garin su zo afuwaja gurub-gurub musulunci ne nat alhamdulillah mazala sallallahu alaihi saman ta goshi shine sai hausa ke karanta suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wannan aya kaga alamarin sarki yana wa manzara sallallahu alaihi albishir na abubuwa da yawa cewa Allah zai bashi nasara kuma hallo Allah ya gafarta mai zulubban shi na baya da na gaba duka an yahi ne shi garanti gare a san kursa harar da aka fito makama to shi ne manzara sallallahu alaihi karanta wannan sura a saman tago shi to shine shi wannan sahabi ya rawaito mana yadda manzara sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura karatu ne mai daɗi karatu ne da sauti a sama kowa kuma yana ji to shi ne shi kuma sai ya ce mana ga yadda mazalar musulun ya karanta ita wannan sura ke cewa wawa ala na ta iya kara suratul fatih kira alayina kira alayina ya ce kira a mai daɗi wa kad haka abdullahi bin mugaffal tarjihahu haka haka na abdullahi bin mugaffal ya rawaito mana yadda mazalar musulun yake karanta a hankali a hausa ma kuma a yi ƙasa haka ake karanta karatu ne wanda yake ba da dama ka ji sautin yana shiga kunni shi ne manzara su salam yake cewa wata ne ya amur bi tahsini sauti bil qur'an manzara su salam yana ma umarni umarni yake ma sahabbai akan cewa su rinka kyautata sautin su wajen karatun alqur'ani mai girma kakarin kabar karanta alqur'ani ko da in ka samu kanka misali ka kai zaka karatun qur'ani ko kuma a wani wuri inda ka tabbata in zaka ba da ranjan mutane ka ajiye hankalinka kai karatu da qira'a haka ake karanta alqur'ani mai girma kana karanta shi da irin sautin kira da Allah baka kai wasu malamai na Qur'ani ta suke su gani suke bai kamata wa mutum kwaikwayon wani mana karatun Qur'ani kan misali ka kwaikwayi kira wani malami karan karanta su gani suke bai kamata gani suke kawai bid'a ce a karatun Qur'ani ka kwaikwayi wani kawai ka tsaya da sautin da Allah baka kawai kai karatu ka karanta shi bakin da zaka yi wani lokaci kuma mai karatun alkur'ani yana kwaikwaye irin karatun da malamin shi ke yi wani lokaci kamar malamin da ya koya ma alkur'ani mai girma irin yadda yake karanta da salon yadda yake karanta wuri in ka tashi maimaitawa lasiyo ma yaro ya fi ɗauka da gaugawa sai ya ɗauki irin yadda malamin shi ke karatu idan karanta wani kuma yawan sauraron wani malami sai malamin ya mai tasiri idan ya tashi karatu wani ɗauka ko ajewa ko talankwasa ko za a shiga wata kwanaki sai gani kawai irin na wani ne ke ka sa ƙurani duka akwai wani abubuwa akwai lankwashe-lankwashe akwai kwana akwai sama akwai ƙasa akwai tahiya akwai dawowa duka akwai sosai duka wannan abubuwa akwai su yanzu ka ga cikin alƙurani kana karanta idan lumwacin ka idan tsaya sai ka dakata sai ka yi marshe ariya allo ya ka ɗauka sai ka zo ka wuce kaga an yi baya an yi gaba kuma hallo aka dawo ba hallo aka wuce duka akwai irin wani kamar yadda ka ga abubuwa na kwat haka nan karatu alƙurani akwai wurin tsayawa akwai wurin tafiya akwai wurin kaza duka komai akwai a korin da zaka buɗa ka tafi a korin da kuma a hankali za ka fi saboda wurin akwai akwai ramuna akwai wurare da zaka gani akwai ramuna sosai a ciki wani wurin in ka zo inda ke da kwai ja da yawa da kuma nunin nisuwa da yawa zaka gani wurin kwarin yana da complication ya ka ba a hankali ba ka hankali maka ratin ya cakule maka sai cakule maka yi tsammani na bayani misali in ka ɗauko aya ta rabon gado a can ana kaza ana magana kaza sai ka je ka cakula karatun ya abin nan yusikumullahu fi auladikum lizakari mithl hadhihi al-unsayi fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abawayhi kulli wahidin minhum thuluth mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in lam yakul fa in kana lahu ikhwatu fa li ummihi thuluth min irin wannan kaga sai ka takule ka je ka dauki wani wuri ka ba wani wuri to irin wannan kaga ramuna ke da kwai ka ba a hankali saboda ka samu kyauta wanda kuma irin garda wanda kuma sun kama abin da kyau sun karanta shi da yawa inda karanta alkur'ani yana zama da yawan karanta ya zama da yawan karanta shi yasa mutanen garin shankit ba zama ko mun san garin shankit garin shankit wani gari ne wanda ya fice a harkar karatu yan garin sun yi fice a harkar karatu idan kana so ka koyi har da ta alƙur'ani da kutubu sitta wannan su bukari musulun sai ibn maza a wajen mata wannan kake zuwa kaje kare su wajen mata kake zuwa koyi wannan su ne malaman wannan su gani suke kamar wannan abu ne wanda kahin ka fara zama ɗalibi abu ne kamar ka koyi alfabe alƙur'ani mai girma da kutubu sitta kuma in ka tashi har da ce hadisan daukan hadisan ba karanta ba ne ko a ka zaka zuba su suna ka ce ma gari shanki akwai wani babban malami ana ce mai muhammadul amin a shanki'i wanda ya littafi al'ida fi ulumin qur'an a tafsirin na attibiyan na haka kawai haka sunan littafin na shanki al'ida fi ulumin qur'an wannan littafin na wannan babban malami imamu shanki'i kaga tafsiri ne sai zaƙulo wasu ayatul ahkam sai zaƙulo wasu ayatul ahkam ya tafsirinsu shi saboda gaskiya malamin yana da ilimi kamar idan ka karanta safaha biyu fajbirar ko kaga shi zai ringa ɗauko matsala sai in ya buɗa ta sai buɗe farantar sai shiga wata daban kan yi rihita ka kusa mance inda aka faru in yi rihitan kuma ya dora daga inda ya tsaya kuma har ya shiga wani lungu haka zan ta kara littafin shi kwarai na sauri sosai an ce shi wannan bai taɓa shiga ko sai yi ba bai taɓa yin karatu ba haka na na lakon harka ko ko furan ko arama bai taɓa yi kawai shi ya ɗaya haji ya zo wani majalisun wani malami ana karatu malamin yana koyi irin wanda tattawai na kutubu sita wannan na hadisai su bukhari su musulmi shi imam shankidi yana zaune sai malamin ta kai ina littafin ka sai ce a shi wannan ya jima dai har da ci kai har da ci sai ce to wannan manganin da rafudi a shari ya yace a duka su ma na dauka na na har da ci kai ne ce har da ci ce to ga mun me na hudi a wuri kaza kawai sai ga ya mishi a wuri kaza da so hadisi kaza da ne sharhi mi nace kaza nace kaza kace ka ce kaza ka ce kaza kamar mine ne wannan farmasu da kwallo su ta samun tun yana karami ya rike abu bai kai koyi ba aure shi to su ne da ana ba da tarihin ya suke karatu aka ce yan garin shankit idan suka ɗauki kamar misali rubu'i me rubu'i kamar in ka raba izihi guda gida hudu kashi guda sai su karanta shi su 500 su 500 su bakin abin da zaka iya yi ne in kana so abin kai zama so 500 idan ka karanta shi so 500 din wannan tukwana ka je na gaba haka nan ka je na gaba haka nan ka je na gaba kuma kowane ilimi irin wannan karatun suke yi kowane ilimi su dauka a allo ake rubuta shi sai a hardace shi in nahawu ne in balaga ce in hadisai kawai a allo ake rubuta shi sai a hardace haka suke karanta su to kwalluwarsu tun suna ƙanana kwalluwarsu a dake take sosai kuma abu da take da yawa daga sun koma cikin karatu irin wannan kawai abin da yake daga sun ɗauki littafi kawai karanta za su yi sofi karanta littafin ya shiga kwalluwa an har da ci kwallo ta samu farmasu da yawan harga kwalluwa kamar ɗan bado ne yana antarnama inda yana antarnama na antarnama yi shekara biyu uku yana antarnama in ya tashi yin balo ta minti talatin bata ba shi wala kuka amma kai wanda baka antarnama in aka ce ma kai ta minti biyar an baka aiki da kawo ma sabka za ka yi wanda suke balo ai sun sani wanda bai antar ma ya shekara bai antar nawa ko shekara biyu balo daga ya hau in ya jima minti goma sha biyar amma wanda yake antar na ma shekara uku sai minti gomiya tara ma ya ji ringa ji bai gari ba to haka ita ma kwallo mutum haka take sabanka da har da kake yi shi ne zai ba ta dama ta ringa har da ce abubuwa cikin gaugawa kamar yadda zai kai gudu a cikin gaugawa idan ka saba yi kusan tafiye su ɗaya to haka irin wannan mutane haka suke karatu don dai su kuma allah bai ba su sauti ba allah bai ba su sauti ba na murya na karatu amma suna da kwallowa wajen har da yanzu kaga shi wannan malamin imamu shafi dalilin wannan kwalluwar tashi ya har da ce littattafai da yawa kawai yasa aka ce aka lallabe shi akan yayi hakuri ya zamna a garin Madina yayi hakuri ya zamna yace iyalan shi aka ce mai komi an dauka duka nashi kowa ya zo ga gida nan ga komi kuma jami'a za ku je ka garin garin ba koya aka shi jami'a nan ga koyawa haka nan kuma dan shi shi ma yanzu ya dauki irin wannan ritimin nashi shi ma kuma yana buga littattafai sosai shi ma malami ne sosai kamar yadda baban shi ya ya tattata to kaga meke da suna shi karatun alkur'ani mai girma yana zama ne a wajen yawan maimaitawa kamar yadda irin wa'annan suke yanzu kaga gardamu suna maimaita karatun su to wajen su ɗari mafi yawa ke wadda tafi shi ake mafi yawa gardawa irin wanda kuke gani dai ko in kaga suna karatu to ake wadda tafi shi ake allan wannan sai an karanta shi su ɗari to kwana kenan ba a so malamai kuma suna ba da shawarar idan mutum ya samu dama ta yi karatun alkur'ani ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari kahin ya shiga rikicin duniya kayan ka shiga wani rukun da kuma ka kasa samun lokacin da zaka karanta alƙur'anin amma idan ka samu dama ta kai kai kokari kai baka san ba gobe zan ta aiwa kuma ina zaka samu kanka tana ka samu kanka ga kanan da lafiya amma ba lokaci kuma tana ka samu kanka babu lafiya kuma da ranka kaga kenan biya ne da ranka kuma amma ba lafiya ko kuma ga kada lafiya da komi amma kuma babu lokacin da zaka yi abubuwa sun muka yawa ko kuma wani lokaci allah da rafice ka da wani irin talauci shi kuma hana karatu eh lati ma mutumin da yake da iyali babu tanda za a da talauci mutumin da yake da iyali ya karatu babu yanzu daga yaro ya sa kara ita ma matar ta ce kaza babu kai babu wani nutsuwa in baka samu ba abin da zai biya bukatunsu hankalin ka dinda yake a tashi to haka shi ne rukuni na rayuwa irin ka shiga yau akwai gobe babu yau ana kaza in kasuwa ce take da sauransu shi malamai sosai suke suna wasiya akan haka malam ke cewa manzo Allah sallallahu yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku ma qur'ani azo da sautin ku fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna saboda shi sauti mai kyau yana ƙara ma qur'ani kyau da dadi wani yana karanta alqur'ani zakkarin gajin abin ramu wani kuma irin wurin da wani karanta irin wurin zai karanta amma zaka ji wurin kowa ga dadi kamar ba Qur'ani ba ne haka nan ne amma wani wallahi in yana karanta ji zaka yi abin kamar wani abu ne daban kamar baka taba jin ba wurin akwai wani malami da nan ya karanta kul ya ayyuhal kafirun kamar ban taba ji ba an karanta da shi yanda ya karanta da malam kawai abin ba magana to Qur'ani dandano gare shi ƙur'ani zaƙi gare shi ƙur'ani daɗi gare shi kuma bakka san daɗin shi bakka san ɗanɗanen shi sai in kana kulawa da yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta akan cewa a zayyana shi a mai ado da wannan karatun wannan karatun da kaji ana yi da qira'a a ba mutane bane kawai suke zuwa su ce kawai bari su yi sai ga dama qira'a qur'ani qur'ani shi dole da qira'a ake karanta shi umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ba karanta qur'ani kamar ana karanta jarida kamar da muka wuce ba zan karanta alkur'ani da sauti mai kyau da kira'a mai kyau wadda zan ka iya yi amma kuma mi an hana gulubi an hana kakali-kakalin wannan ta ka ringa yin wasu abubuwa wanda kawai daga an shi an san wannan ka kana kwa wani kana abin nan akwai zan gani kwarai he matsa ya ce sai an ce kaza a ana ta wani abubuwa a bakin yadda makogoranka zai iya yi kamar ban da harafi daidai ne da harafin wannan dole harafin an mutas daidai ne amma kai kasance kana kokarin dole ka matsa ka lankwashe abu sai kasance garin a ji daɗin ka ba mutane wahala ta amma ka karanta shi sahal jiddan amma ka ba kowane harafi haƙi ha'un da ha'un ba ɗaya bane ba kaman ban su idan ka zo karatu alhamdu haka zan karanta shi kuma inda ke da kwai khair wa kana Allah bima ta'maluna khabira kaka ce habira kika ce khabira saboda kowanne ha da ha ma'anarsa daban ce dole wannan ka bambanta inda ke da kwai e ainun alima ka ce alima ka wuce ba tare da takurawa ba amma daga ji an san cewa ka bambanta ainun da a alima da kuma alim in ta kunu ta'alamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'alamuna kaga wannan hamza ce hamza kuma a ake karanta ta kamar da kace alhamdu kaga alhamdu babu a amma kace alim kaga akwai bambanci to wannan su ne ake so ka kiyaye wajen hurfi amma kakka matsa ka ringa yadda kawai za a ji ware akwai wuce iyaka a ciki sai ce kuma inna min ahsani min ahsanin na sautan bil qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah wanda yi kowa daɗin sauki alqur'ani shine da idan kaji yana karata alqur'ani zaka ji cewa lalle wannan yana tsoron Allah me ake ni da haka nan zaka ji cewa wannan qur'ani daga ran shi ke fitowa daga zuciyar shi ke fitowa ba kawai yana yi bane ba kaza kaza a yana jin dandanan abin da yake faɗi yana jin dadin abin da yake faɗi yana ji kamar wata morewa ce ke yi kamar yadda wani zai rera waka ji ya ji daɗi to shi kuma idan ya rera alkur'ani zai ringa jin abin a zuciyar shi kuma daga zuciyar ke fito kenan wanda qur'ani yake zuciyar shi ya shiga ran shi haka wanda kuma in yana karanta shi yana tasirantuwa da shi yana ɗanɗane shi to wannan shi ne ake ma tsammanin cewa lalle wannan akwai tsoron Allah a tare a zuciya shi saboda yana tasirantuwa da abin da yake karanta yake cewa wa kana ya amuru bi taghanni bil qur'an maza da sallallahu alaihi yana umarni a ranga taghanni kusa a taghanni misali ai waka sa ake ana rera waka ko to so ake karera alqur'ani shine taghanni a rera alkur'ani rerawa ya ce ta'allamu kitabun lahi mazalar sunan yake cewa ku koyi littafin allah kagon umarni ne ta'allamu ku je ku koyi littafin allah shi ne alkur'ani mai girma yake cewa wata ahaduhu wata ahaduhu bi ma'ana ya kasance abokinka ya kasance abokin rayuwarka ya kasance abokin zamanka ya kasance kowane lokaci a kowace rana idan ka samu kannan kai kokari ka ware ma alkur'ani ne lokaci kada ka bar lokutanka na yau da gobe ma alkur'ani a ciki a'a ka ware ma alkur'ani ne lokaci ya kasance kana karanta shi lokaci zuwa lokaci ya zama abokin rayuwarka haka ake so yace waqtanuhu ku iya shi da kyau ku kiyaye shi yace wata gandu bihi kuma hallar ku ringa rera shi haka mazalar salam ya kuma ya ce fa wallazi nafsi yadi na rantsa ga wanda raina ke hannun shi lahuwa ashaddu tafarrutan min al-maqadi fil aql mazalar salam yake rantsuwa ke cewa ku saba da alqur'ani ku ba shi lokacin ku ware mai wani lokaci ku kiyaye wajen karanta shi ku ringa rera shi saboda mazalar salam yake cewa na rantsa da wanda raina ke hannun shi ne Allah lahuwa a shaddu tafallutan alƙur'ani ya yi gaugawar fita minar makhalifin akali daga dukkan wani abu wanda ka riki a ƙwalluwa wani kamance shi ko alƙur'ani ya yi gaugawa fita da ƙwalluwa ka da gaugawa kamar yadda yake fita da gaugawa a cikin ƙwalluwa ka idan baka kiyaye ba yanzu ne alƙur'ani zai kamance shi dole idan ka har da ci alkur'ani ka ba shi lokaci kan da mai tashi kai ko sura ɗaya ka iya alkur'ani dole ka ware mata lokaci wannan sura ka ringa tana ta idan baka yawan karantawa to tabbas jibi-jibi zaka manci alkur'ani shi yasa ake so a koda yaushe kasance a kalla in dai ka iya ko izi goma to wannan izi goma ko baka kara ba a sama ya kasance a ce a sati biyu ka mimita shi ka ware ko da izi guda guda ne kana yi ko rabin izi ka samu dai lokaci ka rinka irin wannan karatu zai taimake ka wannan qur'ani na kai zamana wannan abin da ka iya ko mun karancin abin da ka dauka alqur'ani wallahi zaka ji daɗin shi a ranar da aka ce ma ka karanta ka tafi idan wani ya zo ya tsiye shi alhamdu ka dai iya kai Allah ya taimake ka iya izi guda ka iya izi biyu ka iya izi uku zakka more sosai zakka da yawa dubunnai mulaika an tara su wani alhamdu ma bai iya cika da kyau kai kuma an ce ma karanta ka tafi idan ka fara karatu kai zaka hinka kai sabbi ai kai da yawa ka ji ma kana idan ka je amma kuma ai an tahiya ta tafi har ka zo izihi biyar ka je izihi goma ka ga tahiya ta tafi kenan ka ga to kakka bari wannan abin da ka iya ya kubce maka adana kayan ka koye shi wannan yanda ka san wani kaska ta zinariya adana ta koye ta da kyau zai ma amfanin da baka tsammani zai baka darajar da baka isa baka same ta da ayyukanta kawai qur'anin ne baka ita zai ce ma karanta ta yi kenan a yi kokari a samu wannan in ba a samu ba aka yi kuma dukan a tsari yara su yi duka a tsari yara su yi duka yanka ka yi yadda zarta yi ka yi yadda zarta yi yadda kake kokari sai su yi rusur alkwal wallahi ka kama jikinka kakkabar iyanka su girma ba su yi alkur'ani wallahi tallahi kai zaka fara nadama kayan su su ce mu ba a samu da muka nadama ka ta farko ita ce ranar da za ka ga an kawo uwayen waɗanda suka hardace alkur'ani mai girma da kambe a kansu mai hasken da ya yi rana haske an tara su a share kansu yana walƙiya haske ko ina daga cikinsu yana fitowa ka tambaya suwaye waɗannan a ce wanda iyansu karace alkur'ani to a rannan zaka fara dama ya aka yi iyana ban tsaya ba akan yi sun harci alƙur'ani idan ba ka yi ba dage ka shiga cikin wannan group din na wanda kansu zai ringa haske a gobe kiyama ita ma daraja ce daraja ce wadda kai baka baka same ta ba amma kuma Allah ya taimake ka ɗanka ya kai wannan mataki ya same ta to dage akan yi wallahi ne zaka kashe kuɗi akan ɗanka he yayi lakwal ka biya mai kaza ka biya mai kaza kullum kana tunanin ko nawa ne a biya mai je karatu kaza su kake yi resul sai ka je kari karatun ma ko ya mutu ko bai yiwa no sai ka tsare bibiyan kudin komi ka tsare kawai ya ya dawo da diploma a ne kawai ya gobe da sai a ce wai ai wani ya mutu amma in yi karatun qur'ani ne ya kare ba in aka ce ya mutum mata zaka alhamdulillah mu je eh godiya zaka ma Allah saboda ka san cewa abin da ya dauka akwai sakamakon shi gobe kiyama cewa za a ga wallahi ka dage akan wannan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam a dage akwai alqur'ani kuma idan an koya kuma a rera shi saboda wallahi zai taimaka maka zai taimaka maka manzo sallallahu a wani hadisi ma kai tsanantawa ne shayi laysa minna man lam yataganna bil qur'an tabi ma cikin wanda bai rera alqur'ani idan kaji manzo sallallahu alaihi wasallam sallallahu kuma ya ce bai daga cikin mu to ko magana mai kalli ce ana nihin bai daga cikin karantarwar mu bai daga cikin sunnan bai daga cikin tsarin bai daga cikin karantarwar bai daga cikin abin da muka sa a rangai wanda bai zuwa ya ringa rera alqur'ani kawai kamar ba kun bane kake karanta a wannan alqur'ani da kaji ana karanta shi ai ka san wannan alama ce ta musulunci yau da ka ga shinuwa iya zamne kaga ya dauko wata sura yana hawa yana sabka yana karanta alkur'ani gam kamin da ya kamata ba sai an gaya ba cewa wannan musulmi ne ba sai an gaya ba cewa wannan alkur'ani ne ke karanta saboda kai ka san menene saboda kuma ya zama shi'a na musulunci ya daga cikin alamu wani suke nuna cewa walle wannan wannan musulmi ne hadisi na karshe ma da yake cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina wa fi lafzin ka aznahu ka udnahu أو كأذنه لنبي حسن الصوت وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به yake cewa ba a yi ba uzini Allah bai yi ba uzini ga wani abu kamar yadda ya uzini ga mazala sallallahu alaihi wasallam akan idan za a karanta alqur'ani a ringa rera shi a ringa rera alqur'ani kare idan kaga ana rera alqur'ani mai girma ko kuma idan ka ji wani mai sauti bai dace alqur'ani ka rinka kokari ka ringa saurara kawai tahiyya ce kake zaka je wani wuri balaguro ne zaka ka nemo da abu ka sa a kunnen ka kokar da sauran alqur'ani wannan kwarin yana tasiri a zuciya zai kasance kuma kunnanka ya bambanta da kunnen mai jin waƙo ba ɗaya bane ba yace wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake cewa ma abu musa al-ash'ari Allah kara mai rada yake ce ma yake ce mai laura aitani wa ana astami li qira'atika al-bariha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata rana da dare zan sallam kawai sai hudu cikin garin Madina da take waya kawai ya zo sai ya zo wani gida ana karanta al-Qur'ani kawai an tashi ana ta karanta al-Qur'ani alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kawai ke saurari yake saurari zarar sallan wata yau a cikin sahabban shi yake ce musu wani karanta wani alkur'ani kawai ta zaune sahabi kawai karanta alkur'ani sosai kawai a yi shuru a saurara a ji ɗanɗanar da yake ciki a more da abin da yake ciki in wa'azi ne a wa'aztu in kuma nasiha ce a nasihantu in umarni ne a ɗauki wannan umarnin a tuna masu sahabbai da abin da Allah ya ce haka maza su sarrafa ke kawai ya zo kowai wajen gida abu musa sai tsaya ke sauraron alkur'ani yana karantawa sai ya ji yana da sauti mai taɗi zarasar mai tsaya na saurari sai ke ce mai laƙar wuti ta mizmaran min mazami da ali dawud sai ke ce ya kai abu musa allah ya baka wani wata sarewa allah baka wata murya daga cikin irin abin da aka ba mutanen dawud iyalan gidan dawud alaihissalam annabi dawud baban suleiman alaihissalam faƙala abu musa sai abu musa ke cewa yake cewa lau alimtu makanaka la habbartu laka tahdira yake cewa ya rasulullah inda na san kana nan inda na san kana nan yake cewa la habbartu laka tahdira yake cewa da na ƙara da na ƙara gyara muni ka ji abun ram na ƙara gyara ta da kyau ta hutu ya rasulullah yake ta inda na san kana nan yace wallahi la habbartu laka tahjira da na rera ma abun sama da yanda kake shi da na gara sautin da kyau ai shi sauki alqur'ani wani lokaci ko da mutum yana sauki alqur'ani zawwa zawwa ne wata ran zaka ji shi lami shatak wata ran zaka ji sanyi karai wata ran zaka ji shi kuma da kahi kari harkar rayuwa ce da gobe wata rana tana yawa ya samu wani albishiri mai daɗi to kawai in yanzu yana cikin murna wannan kawai ya kwashi karatun haika da abin ya tafi wata ran kuma wani ya bata ma ya bata mai ya sofa shi kuma haika ji karatun gashi ga kamar shi wata ran kuma tana yawa abubuwa dai duka ne irin wannan yana faruwa na yana ga anan zamu dakata abinda muka hulɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah